ka daga murya
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على منواله الجاهلين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تبعين فيبين الأسباب التي تجر منع الظن في كل كلمة من الكلمات الآتية زينب مضر يوسف إبراهيم أكرم من أحمد بعد بث ريان مغاليق حسان آثورة دنيا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يوم منا أعتبر شاش دقوة الربيع الأول الشكرة الأولى اللي حدود عشرين da hudu bayan hijira kuma sha bakwai ga watan biyar shekara ta dubu biyu da uku miladiya wannan kuma shi ne darasi na ashirin da biyu a darasin mu na nahawu da rafar darasin da ya gabata mun karanta babi ne na almamnu min asfar yanzu kuma tabarin din da ke cikin babin ne za mu yi waɗansu da biki ita bayyana al-asbab allati tujibu man asfarfi في كل كلمة من الكلمات الآتية كبين سببا لسوسك وجبت رشن تنويني أقوة كلمة تكن كلمة من ذكي زوا معنى أن كل كلمة من الكلمات الآتية ممنوعة من الصرف والمطلوب منك أن تبين ما السبب الذي جعل كونها ممنوعة من الصرف كنا الكلمة الأولى زينب والكلمة الثانية مضر وهكذا إلى آخره زينب هذه الكلمة ممنوعة من الصرف بأي سبب من الأسباب السبب الأول هو العالمية العالمية لها في الإنسان الكلمة الأول العالمية مهم.
والكلمة الثاني حسن الكلمة غير حسن
التأنيث بغير ألف ممتاز wato kasancewar ta alam kuma gashi kuma alamun mu'annas at-tanis bi ghayr mumtaz madar kalimatu madar mamnu'atun min as-sarf ma sabab أولا العلمية الثانية إلا الثانية ولن نحسبها على العدد العدد al-adl al-adl jamil jiddan mudar ala wazn fa'al ka umar yusuf na'am العالمية ثم العزمة جميل جدا العالمية مع العزمة إبراهيم كذلك العالمية مع العزمة أكرم من أحمد أكرم من أحمد مقارنة أكرم الوصية ووزن الفيل جميل جدا أحمد العالمية مع وزن الفيل جميل جدا أحمد بقى طيب بعلى بك بعلى بك العالمية مع التركيب جميل جدا ريان نعم الوصف مع زيادة العلف والنون جميل جدا مغاليق صيغة منتهى الجموع صيغة منتهى الجموع حتان حتان نعم كمان ريال من الاجتماع الوصية مع زيادة الألف والنون عاشوراء عاشوراء التأنيث للألف الممدودة مهم. ثم ماذا؟ ولا عيب إلا به إلا تيتي ولا نمن إلا تجي التأنيث من يدعى التأنيث بالالف الممدوده ثم ماذا العالميه عاشوراء ba sananne bane ko ko duniya duniya eh hmm الوصية مع الأب العلوية مع التعليم التعليم التعليم بالألف بالألف المعروفة
yanzu zuma waya a talib na yadda talib su mu'annasa ce ala lawazin fa'ula ba mhm a talib ma al'alamiya wannan idan ana nufin duniya kenan wannan idan ita ake nufi amma in wasu ne aka kawo to kaga ya zama alwasu kenan mumtaz sai tabrini na gaba ba
وكل كلمة من الكلمات الآتية في جملتين بحيث تكون في إحداهما مجرورة بفتحة مم.
نيابة عن الكسرة مم.
وفي الثانية مجرورة بالكسرة الظاهرة مم.
دعجاء أماكن أجمل يقظان abin da yake so kowace kalma cikin kalmomin da ke tafe ka sanya su cikin jumla guda biyu bi haythu takunu fi ihdahuma majruratan bil fatha niyabatan an al kasra wa fi thaniya majruratan bil kasrati adh-dhahirati ga sunan gudu jumla ta farko da aja a kalma ta farko daga nan kalma ta biyu amasil kalma ta biyu ajmal kalma ta uku ya kazana kun gane tamrinin ne za ka sanya ta ne cikin jumla jumloli ta zama mansuba a majrura bil fataha niyabatan anil kasra sannan kuma ta zanto majrura bil kasra ta zahira wannan sananne ne da haka wannan yana da sauki wannan rubuta ce kamata a yi daga nan sai tamrini ne gaba وضع في المكان الخالي من الجمل الآتية اسما آتي آ- آتية اسما ممنوعا من الصرف واذكره بالشكل ثم بين السبب في منعه
wuraren da ya bari ba komai cikin jumloli masu zuwa kamar safir ma'a sai dash-dash sai ce afika to wannan wurin da ba komai za ka sanya suna sunan da za ka sa ya zanto mamnu'an min asfar sunan da za ka sa a wajen ya zanto mamnu'an min asfar sannan kuma wadbuthu bi shakli ka wasalce shi dan a tabbatar ka gane li'irabi na al-mamnu' min asfar ثم بين السبب في منعه sannan kuma sai ka bayyana sababin da ya sa ya zama mamnu'un min asar ina fata mun fahimta ka ga nuna ta farko safir ma sai ya bar wuri sannan sai akika sannan kuma sai ce dash dash khairun min dash dash kaga wane ne khairun min wane ne kai zaka cike su kuma kai bayanin me yasa ya zo mamnu min as sannan kana da indaka dakdak za'iratun min haka kuma dakdak sai zaka cike wajen masjidu amrin aqdamu ma bi misra min sai ka cike sauran هذه الفتاة سيكتك سولا إلى بعد قم بيتا yanzu ɗauki na farko idan muka ce ka bayar da safir ma'a sai kuma aka sa akika in za ka suke sai ka ce mu bayar da shi a matsayin samfur don kowa ya fahimci na ake ne safir ma'a ne eh a sai da ya safir ma'a sannan ya yi daidai na ka kuskure ne eh safir ma'a ibrahim akika yayi to kaga anan gudun kalmar da ka kara ita ce mai to a cikin tamrinin abu guda biyu ke so abu uku yanzu ka cike wannan kalmar sannan sai ka wadbuhu bi shakli sai ka ce ma ibrahim ma a an gane ko majrurun bil fathati niyabatan an al kasra lana wa min al sarf to kuma sai kai bayanin me yasa zo mu min al sarf min min al sarf lil alamiyati wal ujma lil alamiyati wal ujma kaga idan kai wannan sai ka ce kana wa ibrahim nu'min al sarf misali للعالمية والعدمة مثال ممنوع من الصرف للعالمية والعدمة kaga gama da wannan jumlar kenan sai ka je jumla ta biyu ita ma sai ka yi sai ka yi bayani a kasa sai ka je jumla ta uku ita ma sai ka yi har ka karasa ina fatan kun fahimta yanzu wannan kaga samfur ne guda daya na muzar Allah zai tasiru alaihi fi jami'in tamari to mun gama da wannan to wannan shi kenan wannan rubuta shi za ku yi da shi da wancan amma wannan as'ila ma hiya al-mawadi allati takunu al-fatatu fiha alamatan ala al-qabda wannan ba sai mun yi shi ba dan duk wanda ya bude shi zai iya bada ansa daga rakami na biyu wa alaikum assalam wa rahmatullah ah ma ai ba suna bane ba ma suna ne harafi ne ma ibrahima akika ya zanto badal ne na ibrahim ka yi tafiya tare da ibrahim dan uwanka ba tare da dan wani ibrahim ba ibrahim din wato akika fassara ne na na ibrahim kaga badal ne ba mudafu ilayhi ba to sai sabon darasi alamata aljazmi bismillah قال علامة الجزم قال وللجزم علامتان السكون والحذف وأقول يمكنك أن تحكم على الكلمة بأنها مجزومة إذا وجدت فيها واحد واحدا من أمرين الأول السكون وهو العلامة الأصلية للجزم والثاني الحذف وهو العلامة الفرعية ولكل واحدة من هاتين العلامتين مواضع سنذكرها لك فيما يلي
نعم علامة الجزم وتعلم من الجزمة تيتي وللجزم علامتان ita jazma tana da alamomi guda biyu as-sukun wal hazf ko dai as-sukun kamar lam yaqra kaga yaqra anan majzumun bimaza bis-sukun مجزوم بلام وعلامة جزمه السكون لم يجلس مجزوم بلام وعلامة جزمه السكون لم يدخل لم يخرج كله مجزوم باللام وعلامة جزمه السكون an gane ko amar misali kamar yad'u sai ka ce lam yad'u yajri sai ka ce me lam yajri kaga anan gurin kowane ɗaya daga cikin su majrumun billah wa alamatu jazmihi harfu harfu illa harfu harfu illa li'annahu mu'tal lil akhir sai zan to majrumun bi harfi harfi illa to wannan sune alamomi na jazma kenan imma sukun wa huwa al-alamatu al-asliya wa imma al-harf wa hiya alamatu far'iyya جميل جدا وأقول يمكنك أن تحكم على الكلمة بأنها مجزومة إذا وجدت فيها واحدا من أمرين الأول السكون وهو العلامة الأصلية للجزم والثاني الحذف وهو العلامة الفرعية ولكل واحدة من هاتين العلامتين مواضع قوة تأتيكن الجزم بالسكون دكما الجزم بالحذف هو اللي هنا دولها لي سنذكر هذا ما أنبت مكة تضيف على موضع السكون
موضع السكون قال فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر دكاً فعل مضارع ديك الصحيح الآخر إن دي ظنته مجزوم فلا بد أن تكون علامة جزمه سكون إن دي فعل يظنته الصحيح الآخر كن كما سني الفعل الصحيح الآخر هو الذي لم يكن آخره ألفا أو ياء أو واوا karshen sa wani harafi ne da ba alif ba ba wawun ba ba ya'un ba kamar ba lam yazhab kamar a lam yaqra kamar sin lam yajlis kamar mim lam yafham fa kulluhu la budda an yakuna majzuman bisukun لأنه صحيح الآخر وأقول وأقول للسكون موضع واحد يكون فيه علامة على أن الكلمة مجزومة أن الكلمة مجزومة جميل وهذا الموضع هو الفعل المضارع الصحيح هو الفعل المضارع الصحيح الآخر ومعنى كونه صحيح الآخر أن آخره ليس حرفا من حروف العلة الثلاثة التي هي الألف والواو والياء ممتاز كده بقى أي wannan sanar a fili yake wannan ba ya ومثال الفعل- ومثال الفعل المضارع الصحيح الآخر يلعب وينجح ويسافر ويعد ويسأل فإذا قلت لم يلعب علي لم ينجح فريد ولم يسافر أخوك ولم يعد إبراهيم خالدا بشيء ولم يسأل بكر الأس- آه، بكر الأستاذ فكل من هذه الأفعال مجزوم لسبق حرف حرف الجزم الذي هو لم عليه وعلامة جزمه السكون مم.
وكل واحد من هذه الأفعال فعل مضا- فعل مضارع صحيح الآخر كل هذا واضح لم يلعب صحيح الآخر ينجح كذلك صحيح الآخر دكا في هذا انتو مجزوم بالسكون بانا جاء أقول كلمة لو أفهمت معناتها لم يلعب لم ينجح بليد بليد شيء ميجي wato kamar do- dakiki yau wa dakiki shi ne albalada wato dakikanci ke ya zama balik shi ne ismul fa'il walam yusafir akuk walam yahid daga wa'ada yahidu alwa'du kenan alkawali lam yahid ibrahimu khalidan wato ibrahim bai wa khalid wani alkawali ba shine lam yahid lam yas'al bakr lil ustaz bakr suna ne wato shi bakr bai bai tambayi malami ba to kaga dukan waɗannan fi'ilai ne waɗanda ke kowanne mudari'i as-sahih al-akhir sannan kowanne ya zanto majzumun bisukun li sabqi harf al-jazm alladhi huwa lam alayhi abin da yasa ya zama majzum saboda lam ka riga yayi shi wa alamatu jazmihi as-sukun to wannan shine ma- mawdu'u sukun kenan wato wurin da ake kawo as-sukun dan ya zanto shine alama ta jazma shine ya- hakan yakan kasance ne a dukkan fi'ili mudari'i as-sahihul akhir wa huwa alladhi lam yakun akhiruhu alifan aw wawan aw ya'an هذا هو الفعل المضارع الصحيح الاخر تو sai wurin da yake mawadi'ul hazfi kuma مواضع الحذف قال واما الحذف فيكون علامه للجزم في الفعل المضارع المعتل الاخر مم.
وفي الافعال الخمسه التي رفعها بثبات النون مم.
واقول للحذف موضعان يكون في كل واحد منهما دليلا و... دليلا وعلامه على جزم الكلمه na'am wato nan wura- wura- wuraren da akan ka- a- a- akan kawo alhazf a matsayin alama ta aljazmu kenan يعني نصل إلى أن هذه الكلمة مجزومة لأننا حذفنا في آخرها حرفا فحذف هذا الحرف دليل على كونها مجزومة متى يكون ذلك؟ فقال وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المؤتل الآخر لكن تكن فعل المضارع ليك مؤتل الآخر كما يدعو مؤتل الآخر بالواو في آخره يسعى مثل الآخر بالألف في آخره يجري مثل الآخر بالياء في آخره تكون لي إذا ممكن تقرأ مثلا لم سمت لم يدعو لم يجري لم يسعى لم يسعى كذا تكون مجزوم بحذف الحرف الآخر أم عندكم؟ da an ce mana lam yajri aliyun lam yajri aliyun yajri fi'l mudari'un majzumun bi lam wa lam tuzbihi jazmihi al hazf limadha li'annahu mutallu al akhir wa hakadha ila akhirih وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون ها كما يكن زمن alhalku alama ce ta aljazmu a cikin al'af'al al-khamsa allati raf'uha bi thabatin nun wanda su rufa su su waɗannan ta hanyar tabbatar da nunin a ƙarshe ne to sai zanto shafi wannan nunin din alama ce ta aljazmu ko ta annasu kamar yadda bayanin su zai وأقول للحذف موضعان يكون في كل واحد منهما دليلا وعلامة على جزم الكلمة الموضوع الأول ما هو الموضوع الأول الفعل المضارع كرنتم
الموضع الأول الموضع الأول الفعل المضارع المعتل الآخر ومعنى كونه معتل الآخر أن آخره حرف من حروف العلة الثلاثة التي هي الألف والواو والياء wannan shi yasa kawai ake kiran shi sai a motar da akhar dan karshen sa akwai harafin illa
فمثال الفعل فمثال الفعل المضارع الذي اخره الف يسعى ويرضى ويهوى ويلأى ويبقى
da kuma yashqa a nan cikin namu ويشقى Mm. ويبقى wanda zai iya cewa an ce yas'a motar al'asir bil alif haka kuma yas'a misali da duk wanda aka ambata ya hawa shi kuma sai ga cewa da a ƙarshen sa gashi nan gurin ya'u yake gani to kullum madogara a cikin nahawu mai baki ya furta ba mai alƙalami ya rubuta ba baki ka da yanzu nan gurin sai ya hawa wawun ta mata fata idan wawun aka mata fata me ya kamata ta ja alif da haka akwai aluja nan mu ko da ba rubuta shi kai da wannan wannan shine madogara ka furutinka alif ka furta dan wawun da fata wa ya ja alif ke ka ta ja alif ke a ta ja alif ke da haka karo ne zai ce wannan haza mutallal asir bil ya'i sai mu ce bil alif ita ni abin da ya dona ya nuna mun kenan ya wuce a rubuce sai muke mu kuma abin da bakin mu ya furta muke dogaro da shi ba ruwan mu da abin da ido ya nuna wannan shine na hau abin da baki ya furta ba abin da ido ya nuna maka ba to da ga ganin gurin kowanne motal al-akhir ne bil alif limaza li annaka tantiqu bil alif la tantiqu bil ya ina ba za mu fahimta kuma duk inda kaga alif a irin wannan wurare yas'a wane ne da sauransu ka'idar wannan alif din da ake furuci da ita ko dai su zanto daga ya'un ce ko su zanto daga wawun ina fata an fahimta ta iya zantowa daga asalinta daga wawun ce ta iya zantowa asalinta daga daga ya'un wannan kuma za ka gane haka idan ka jingina fi'ilin zuwa gare ka idza asnatta ilayka al-fi'la to shikenan sai ya bayyana gare ka yasqa mudari'i saka mabi dukkan ba da labarin wani idan kai ne ka ji harfe ka ce me sakaitu sakaitu kaga nan gurin sai me sai ya ta bayyana wannan sai nuna mana aslu hadhihi al-alif munqalibatun an ya limaza li'annaka tantiqu bil ya indama tusnidu al-fi'la ila nafsika fatazharu hadhihi al-ya ko kuma idan ka mayar da kalmar ta zanto masdar سقى يسقى سقيا السقي هو المصدر wannan sai nuna ashe alifin din dake nan asluha ya munqalibatun an ya li'anna liya tazharu inda isnadika al-fi'l ila nafsik wa kadhalika tazharu liya fi masdar al-kalima amma lokacin da kace da'a ga shi ma an ce mu gari a nan gudu amma asluha munqalibatun an wawu ko an ya da ka dingina filin zuwa gare ka suka fi ne da hautu sannan ko fi'ilin adda'awatu to wannan a wato ismi wannan kenan mazdarin kenan kaga wannan yana aslu hadal alif min kalimatin an waw haka idan ka ce zaka ma zaka minkum min ahadin abada zaka in zaka dingina abun zuwa gare ka suka fi ne kun buga kenan a zakautu ne zakautu ba zakaitu ba shi yasa sai zanto ma zakanin min ahadin abada ba a yi masa imala saboda mai asalul alifi laysar munqalibatun aniya إذ لو كانت الألف منقلبة عن ياء بتأتي ما زكي منكم من أحد أبدا وأن تكي إمالة أما ما أي إمالة بسبب ألفه منقلبة عن واو زكا يزكو كاجا تابعين مضارعي زكوت ina ba za mu fahimta to kaga dole sai ka wato mayar da abu zuwa ga jingina shi zuwa gare ka shine zai tantance maka a takaice dai abin da nake so in kai gare shi wato abin da ake izina da shi shine abin da baki ya furta ba abin da alkalami ya rubuta ba da aka ga waɗannan fi'ilai mudari'ai yas'a yarda yahwa yan'a yashqa da yabqa dukkanin su ko ne mutallil akhir ne bil alif sai ce wa misalul fi'il al mudari' وإنسان الفعل المضارع الذي آخره واو يدعو ويرجو ويبدو ويسمو ويقسو وينبو kaga duk wannan kowanne asir mutallil asir ne bil waw lianna asirahu waw yad'u yarju yablu yasmu yaksu sannan yambu dukkan su kowanne mutallil asir ne bil waw mhm
ومثال الفعل المضارع الذي آخره يا يعطي ويقضي ويستغشي ويحيي ويلوي ويهدي eh فإذا قلت لم يسعى علي إلى المسجد فإن يسعى مجزوم بسبق حرف الجزم عليه مم.
وعلامة جزمه حرف العلي مم.
والفتحة قبلها دليل عليها wato fata din da aka ce yas'a aka ta kyale fata akan ainun wannan ya nuna mana me aka tace a bayan ainun alif domin kaida alif tatba wal fata ne da da aka ce ko lam yajri wannan ya nuna mana me aka tace a kalmar ya'un saboda me kasra din da ke karkashin ra ya nuna domin kasra tunasibul ya lam yad'u wannan ya nuna mana al mahzuf الواو لماذا لأن الضمة تجالس الواو عن ذلك بترك حرف الجزم عليه وعلامة الجزم يذكر الألف والفتحة قبلها دليل عليها وتو الفتحة التي قبل الألف دليل على هذه الألف وإن كانت معزوفة أها وهو فعل المضارع مؤتل الآخر أمم.
وإذا قلت لم يدعو محمد إلا إلى الحق مم.
فإن يدعو فعل مضارع مجزوم بسبق الحرف الجزم عليه مم.
وعلامة جزمه حرف الواو والضمة قبلها دليل عليها أمم.
وإذا قلت لن يعطي محمد إلا خالدا مم.
فإن يعطي فعل فعل مضارع مجزوم بسبق حرف الجزم عليه وعلامة جزمه حرف الياء والكسرة قبلها دليل عليها وقف مم.
على ذلك أخواتها أخواتها أخواتها. نعم.
akhawatiha ma akhawatiha mumtaz ina ga duk wannan a fili yake sai dai muna buƙatar sanin waɗansu ma'anoni na filai mudari'ai din da akwai filai din gaba daga yas'a sananne ne yas'a daga as-sa'yu ne yana ɗaukar ma'anan gaggawa yana ɗaukar ma'anan aiki Allah ce inna sa'yakum as-sa'yu anan al-amal idza nudiya lis-salati min yawm al-jum'ati fas'au ai asri'u ila zikrillah da as-sa'i yana zuwa da ma'anar aiki yana zuwa da ma'anar hanzari idan an ce yas'a yana hanzari ko yas'a yana ta kwazo dan tabbatar da abu kaza yarda yarda kenan yahwa wato yana son abu kenan daga alhawa ne son abin da zuciya take so yahwa an fahimta ko um, na'am yahwa akwai akwai akwai hawa hawa mubari'in shi kuma yahwa an gane ko wato na so kenan na na na na- na mutum ya so abu kenan sannan akwai hawiya mudari'insa shine ne yahwi wato na faɗowa ke mutum ya rufta cikin wani rami ke ma ka ga za ka kamar a asalin sa kamar duk ɗaya ne ina fata an fahimta to waɗansu kuma suna canza shi ya zanto kamar hawiya shine na so kenan da wannan cewa asir balqata hal man yu'iru janahu li'alli ila man qad hawitu asiru idan mun ce ku hawitu ma'ana abinda na so kenan sai su mayar da hawa shine na surmiyawa ƙasa kenan hawiya ya so kenan ina fata an fahimta hawa ya hawi wato kaga nan mun sai zanto hawa na fadawa ƙasa ya hawi din yana fadawa hawiya ya so ya hawa yana so kenan ma'ana sai zanto wannan ya tafi nan wannan ya dawo nan gudu to wannan wannan gaskiya ya fi abin nan dan na fi samu akwai shahid na ruba akan wannan na wancan da yake cewa bakaitu ala sirbil qata iz marar nabi fa qultu wa misli bil buka'i jabiru asir bal qata hal man yu'iru janahahu la'alli ila man qad hawaitu bai ce ba la'alli ila man qad hawaitu sai nuna hawitu daga hawiya yahwa hawiya yahwa ya so yana so amma hawa ya hawi ya turmiya ko yana cikin turmiyawa kenan kwarai da gaske wannan shine daidai ka ce hawiya shine na so kenan ko mudari shi su zai zama tome ya hawa amma hawa ya hawi shine ne ne ko jiya mun karanta a cikin tafsiri ومن يشرك بالله فك فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي بسبب تهوى أو تهوي به الريح في مكان صحيح ka haddace Qur'ani ka more Allah duk wanda bai haddace ba ya mutu wallahi billahi Allah ya ga ma'ana duk sai ka samu shahid a cikin ba sai ka ga wahala ba wani da sai ka taka maka baitul larabci ya boye amma Qur'ani Allah ce wala qad yassarna al-Qur'ana in ma kan gabar taki sai ka faro kun da kai irin shi kai tayi har ka je wurin lafiya ko ba haka ba daidai ayar ta kudu ce maka in ka faro daga nesa ka kai alhamdulillah ma'ana hawiya ya hawa kun dai fahimci abin nan wannan kuma hawa ya hawi to da kyau ma'ana ya hawa kaga yana mai kenan yana son abu kenan yana nisantar abu daga anna'u ne wa idza an'amna 'ala al-insani a'rada wa na'a bi janibihi na'a fi limadi ne na yan'a an gane ko kamar wa hum yanhauna anhu wa yan'auna yan'auna kaga nisanta nisanta kenan yan'a kenan yana nisanta yashqa daga ashaqa'u ne wahala kenan ashaqiyu wanda ke cikin wahala fa minhum shaqiyun wa sa'id yabqa daga albaqa'u ne baqiya yabqa abinda ya ragowa ko abinda ya wanzu to yad'u da yarju duk ma'anun sanannun ma'anar garshi yabulu wato wanda yake jarrabar abu ونبلوكم بالشر والخير فتنة يسمو دغا سما يسمو السمو دوكاكا كو مرتبة isa sarakunan saudiya ake musu kan bai sahibu sumu wato mai girma ke da sama ya sumu yaksu daga kasa yaksu wato ketashewar abu taurarewarsa daga alkasawatu ne ko alkaswatu وجعلنا قلوبهم قاسية يحركون الكلمة ينبو daga nada yambu idan an ce yambu abin da ya dakuce bai samu abin da ya ji ba kamar idan wuka an je yankan abu ta kasa sai a ce naba ko naba ko yambu mudabbari in suke ga yi otu ne yana bayarwa ya kabi yana hukunci ya tarshi al-istighsha yana nufin zakewa abu ko lullube abu ألا إنهم يصنون صدورهم ليستخفوا من على حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور أن قال يقول وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم كل اللي فيه fuskokin su da tufafin su yastansi kenan yana lulluɓa ko yana lullube abu yuhri rayarwa kenan yalwi daga lawa ne idan ya lankwatar da abu an gane ko wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah lawaw ru'usahum sai suka karkatar da kawunan su wa ra'aytuhum yasudduna wa hum mustakbirun yahdi yana shiryarwa kenan ku gane kun mun tsakanin yahdi da yuhudi idan an ce yuhudi ya zo mai kenan yana ba da kyauta daga alhadiyya kenan amma ya hadi yana shiryarwa ya daga alhidaya kenan kaga ko mun ji tsakanin alhadiyya da alhidaya yuhudi idan ya ba da kyauta kenan ma bi kasa zai zama ahada ahada ahada yuhudi hadiyatan wancan kuma hada ya hadi hidayatan ina fata an fahimta shakiran li an'umi iz tabahu wa hadahu ila siratil mustaqim an gane ku to duk wannan ma'anonin su ne sun bayyana a fili kuma ma'anar lirabin kuma kun riga kun gane sai ce al-mawdu' al-thani
الموضع الثاني الأفعال الخمسة التي ترفع بثبوت النون وقد سبق بيانها ومثالها يضربان وتضربان ويضربون وتضربون وتضربين تقول لم يضربا ولم تضربا ولم يضربوا ولم تضربوا ولم تضربوا لكل واحد من هذه الافعال فعل مضارع مجزوم بسبب حرف الجزم الذي هو لم عليه وعلامة جزمه حرف النون والالف او الواو او الياء فاعل ومبين على السكون في محل رفع وين ذيك لما اكيين جزمة تغير مي الحذف شيني الافعال الخمسة واتو abin da ya shafi al'afa'al khamsa fi ilai guda biyar din nan allati turfa'u bi thubutun nun wanda ake musu rufa'a ta hanyar tabbatar da nun wa kad sabaqa bayanu ha bayanun sai riga ya gabata a baya mun yi bayanin al'afa'al khamsa ga misalin sunan yadribani tadribani yadribuna tadribuna da kuma tadribina asalin su wato fi'ilai ne guda uku amma guda biyu daga cikin su suna kasuwa kashi biyu filai ne guda uku a su domin wannan na farkon yin su nan wannan na biyun su kenan na ukun su kuma shine wannan to inda rigimar inda inda ake samun su kasu kashi biyu shine a nan gurin idan mun sa ya ya ba ni kenan idan mun sa ta ya zo me tabriba ni nan ma mun sa ya ya buna in mun sa ta tabribuna kawo kowanne shi daya su kashi biyu kenan wannan kuma shi baya kasuwa guda ɗaya ne kadai fili mudarihi wanda yake alfu tasniya ta shiga cikin sa ko wawul jama'a ta shiga cikin sa ko ya al-muqataba ta shiga cikin sa ya al-muqataba ta shiga cikin sa kaga wannan alif din ai alif tasniya ce wannan alif din wannan kuma wawul jama'a ce wannan kuma wato abin da bin yawul mukhataba ce to lokacin da alifin tasniya ta shiga cikin fi'ilin mudari ko dai ya zanto kana magana daga wanda suke nan gaban ka antuma tadribani ko ko ba sa nan huma yadribani an gane ko ko mata guda biyu wanda ba sa nan huma tadribani duk da ya shafi wannan alifin tasniya ne kawai nan gurin lokacin da kake magana antum tadribuna in suna gaban ka hum yadribuna in ba sa nan kaga dai kowanne ya shafi me wawul jama'a ne to kasancewar nan gurin ko ya zama ya kota kaga ya zama biyu kenan nan ma ko ya zama ya kota kaga biyu kenan hudu nan gurin kuma tan da ne biyar sai sa ake kiran su gaba daya al af'alul khamsa wato kenan shine fi'ilai fi'ili mudari'i wanda yake alifu tasniya ko wawul jama'a ko yawul mukhataba ta shiga cikin to lokacin da duk fi'ili mudari'i ya kasance ittasala bihi alifu tasniya aw wawul jama'a aw ya'ul mukhataba to ya shiga ya zama ɗaya daga cikin al-af'al al-khamsa to ka'idar su shine wato ana yi musu rufa ta hanyar tabbatar da annun a ƙarshe amma akan yi musu jazma ta hanyar shafe ta shi yasa yace kaga lam yadri ba kaga yadri ba nan fi'lun mudari'un majzumun billahi wa alamatu jazmihi harfun nun ha kuma lam tadri ba haka lam yadribu haka lam tadribu haka lam tadribi kullu hadu min hadhihi al-af'al فعل مضارع مجزوم لترك حرف الجزم الذي هو لم عليه تند لم تارد عليه سيزنتو مجزوم وعلامة جزمه حذف النون والألف ألف إنما غني على النمكة لم تضربا أو الواو كو واو النمكة لم تضربوا واو تشيك ودا زما أو الياء كو يا فاعل wannan shine fa'ilin kalma din an gane ko wannan shine fa'ilin kalma din wato mabni ala sukuni fi mahalli ram ya zama fa'ili ne مبني على السكون في محل رفع لوكتين da kace lam yadriba kaga nan lam حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب يضرب فيل مضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه حذف النون وحرف التثنية فاعل مبني على السكون في محل الرفع alif tasina din shine fa'il ya zama mabni na alif sukun dan saboda shi kullun dauri ne a wurin da yake rufa ya kamata ya samu ina fata an fahimta domin dukkan harafai ko ina duk inda harafi yake a duniya mabni ne ko kullu harfin mustahiqqun lil bina sai dai ko zanto mabni na alif sukun ko mabni na alif fathi ko mabni na alif dami ko mabni na alif da abin da zai zama amma dai mabni ne wa kullu harfin mustahiqqun lil bina wal aslu fil mabni أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم kaga nan gurin duk sai kawo maka misali misali mabani ala sukun misali mabani ala dam mabani ala kasr mabani ala kaza ina ba da an fahimta shikenan ko sai ce ko ai ba da sauran wani abin da yake shikenan to alhamdulillah wannan tamrin ne ba shi ga cikin sa daga baya idan an fahimta ya fi sauri kuma a fahimci tamrini daga baya to ina ganin yau darasin da za mu yi kenan ba don koyo ba don yanzu muna tashi daga nan ina da tafiya a kai na ta wajen kilomita 160 zan je yi wata lacca ban ji والدعجاء تسمية لنا الأد الأد الأد الأدعجاء الأدعج الأدعج شنو مذكر انسى دعجاء شنو مؤنث انسى sifa ce daga cikin sufofi na ido a kun zaga idansa kamar ya sha kwalli duk da bai sa ba ko kuma manyan ido sifa ce dai da ta shafi ido da al'akhal da al'adja al'adaj sukan su sifa ce ta ido yana yana ne santa kenan daga annayu ne annayu kuma shine kamar al-bu'd kenan da al-bu'd da annayu duk ma'anarsu wannan ta idza ghayyara na'yu al-muhibbin lam yakun rasis al-hawa bin hubbi mayyit yabrahu kaga an-na'yu bi ma'ana al-bu'd ita idan ma nisa yakan sa waɗansu dan sun yi nisa da masoyi su canja soyayya ko su yi ha'inci yace to ni nisa na da masoyi kara mun bege yake baya sa in karya alkawali ko ko shine idza zayyara an-na'yu al-muhibbina lam yakun raqisu al-hawa min hubb mayyit yabrahu an-na'yu bima'na al-bu'du na'a bima'na ba'uda yan'a bima'na yab'udu kawani na'am eh yanwi yanwi bin kamar da kamar haka sai daga nawa yanwi niyya kenan niyya kenan yanwi yana kullu niyya na'am yanwi yana karkatar da abu lawa ya karkatar da shi har muka ce da wawru uta hum wa ra'aytahum eh bai canja ba na safe karfe bakwai da rabi na safe bakwai da rabi na safe ko bakwai da rabi na safe insha Allah na'am eh lam yalid lam yadribu kace kome o da ake rubuta lam yadribu ayi alif anan wannan ana rubuta shi ne kawai layi amma ba a furci da shi ko ba ya cikin kalma shi sa ko cikin guda ne gaban shi ba a furci da shi alamar su za ga an yi masa ɗauri kewaye ma'ana ba a furci da shi duk harafi daga cikin hurufin maddi ko hurufin illa daga ga an yi musu wasali irin wannan ɗauri irin wannan kewaye gaba ɗaya haka to ba a furci da shi in sun in za a yi furci da shi ba a kewaye shi gaba ɗaya za ga an dan farar kofa haka to alamar za a yi furci da shi kenan za a rubuta shi a ka'idar rubutu amma kuma ba za a furta shi ba da baka za ka zo ka karanta wasu ma a bani na habi aidin cikin alkur'ani sai ga an yi yawon guda biyu kuma ka san lallai ɗaya ce za a furta. Wani a can mutum kila sai su buɗe mun kalmar. ana da mun buga misali game da abu mun buga misali game da makaruki ba waɗannan duk bayanan su zai zo a cikin darasin in ba cikin darasi ba kaga ba za ta shiga kasar din ba kasar din kuma yakan je nesa da abin mamaki akan ko sira ko ko ko na'au ina jin ko sira ne ko na'au wani rubuto mun wasiƙa daga tadi ina wani gari daga injami yana zuwa garin kilomita wajen ɗari tara ne yana da kasir na bakwai waya an ci gaba ko ba a ci gaba ba ina da al'asira ne to kaga wato kenan yawanci idan tambayoyi sun shafi darasi ɗin idan aka yi su cikin darasi suka shiga kasir ya ci don wani lokacin akan darasi da ya wuce na baya ya motso wata tambaya wadda ba an sa ta ba sai a darasin da ya bi mashi to idan aka yi rashin sa'a ranar da aka ansa wannan tambayar ba darasi ne na sak na yau da gobe ba to ba za ta bi jerin waɗancan kasashen ba alal misali an tsaya kasar goma sha ɗaya za a tashi darasi na sha biyu sannan sai ba a yi darasi ba aka yi tambayoyi kaga ranar da aka zo darasi na sha biyu ba za a yi mai saucin tambayar ba to kaga ba za ta shiga jerin wannan ba dan mai daukan kasir ya ware wannan a matsayin tambayoyi ne daban ba zai sa shi a matsayin shine darasi na sha biyu ba ina fatan kun fahimta to shi yasa tambayar ka tana da alaka da darasi sosai da sosai sai nake ganin in mun zo cikin darasi ne ya kamata mu buga misali a kanta waɗannan ababai hukunce-hukuncen shari'a guda bakwai din nan dukan su kowanne za mu kawo shi da misali da kuma dalili da yake nuna shi da kuma inda aka yi sabani ko inda aka yi ittifaki a wannan abin da makaranta da nan darasi ne mai yawa amma malami ya ture shi cikin abiyat kalila sannan kuma a cikin ma littafin shi kanshi al-imam al-juwaini ya jumlace shi to amma idan an zo buga misali da bayani zai fadada kuma wannan fadadar ita za ta fito da shi ina ba ta fahimta na'am ba kalmar adalu ba ce ta adalci domin lafazin al'adalu wato yana zuwa da ma'anan almayil yana zuwa da ma'anan adalci sai yana zuwa ma da ma'anan zalunci kuma yana da faɗi a cikin harshen larabci ina fata an fahimta saboda kalmar adalu a can gurin ba ta adalci ba ce ba kalma ce ta juya abu daga yanayi zuwa wani yanayi domin kamar yadda muka ce umar ma'adulun an amir wato kamar allon kwaso shi ne a madadin amir sai aka ce umar don cimma wata manufa a cikin harshen larabci don shi wazanin fu'al din akan zo da shi don waɗansu don isar da wani sako na musamman su kaga misalai akan su shi ma sai a cikin darasin da hau don yanzu da aka wannan ba zai shiga cikin can ba kuma yana da alaƙa da can amma dai ka fahimta cewa adal na nahawa ba shine adal na adalci ba na'am الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين shi lafazin annikahu shi ne malamai suka yi sabani a kansa domin yana da hakika lugawiyya yana da hakika shar'iyya annikahu fil lugha shine idkhalu shay'in fi shay'in ko dukhulu shay'in fi shay'in sawa'un dakala bi nafsihi aw adkhalahu ghayruhu shine annikah sukan ce nakahatil hafatu akhfafal ibili bi ma'ana dakalat wato kura ko tsakuwa ƙananan tsakoyi sun shiga cikin kofatar rakumi kenan kaga annikahu bi ma'ana adkhul to wannan ma'anarsa a lugar larabci kenan annikahu a shar'ance kuma al'aqdu wato kullu auratayya عقد النكاح بين الزوجين الذكر والأنثى to da ubangiji da Allah ce azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik wa hurrima dhalika ala al-mu'min hal al-murad bin nikah huna fi hadhihi al-aya ma'anahu fi al-lugha aw al-murad bihi ma'anahu fi al-shar' ma'anarsa ta shari'a ake nufi anan ko ma'anarsa ta larabci idan muka ce ma'anarsa ta larabci ake nufi ma'ana mazinaci ba zai sadu da kowa ya yi zane da ita ba sai mazinaciya ko kafira sai zanto azzani la yankihu illa zaniya yani azzani la yafa'u wa la yujami'u illa zaniyatan aw mushrikatan wa hakaza zaniya la yujami'uha wa yafa'uha illa zanin aw mushrik kaga ma'anar ta larabci kenan baka da matsala a wannan ma'anar ko shakka babu mazina ta shi kadai zai zina ne ba sai ya zama mazinaciya ba to mazinaciya mummuna kenan ko kuma ya samu kafira ha kuma ita ma mazinaciya ba wanda za ta yi zina da kanta ne ba sai ta samu wanda zai zina ta ba wanda zai zina da ita ko dai mummuni fasiki ko kuma kafiri wanda ba ba da addini haka abin yake wannan shine abin da yake waƙe abin da yake faruwa a cikin rayuwa to amma idan ka ɗauke shi da ma'anarsa ta shari'a sai ya zanto wato azzani la yankihu illa zaniya yani la yaqidu illa ala zaniya aw ala imra'atin mushrika wa zaniyatu kadhalika la yaqidu 'alayha wa yatazawwajuha illa zanin aw mushrik to amma wannan ma'anar kuma babu ita a shari'a domin kasancewar mutum mazinaci matukar musulmi ne yana da a matsayinsa na musulmi fasiki idan ka ce ya halatta ya auri mazinaciya to wannan a sallama maka amma ya halatta ya auri mushrika Allah ce wala tankihu al-mushrikati hatta yu'min bi nas al-Qur'an la yajuzu lahu an yatazawwaja min imra'atin mushrika huwa imma an yatazawwaja mu'minatan aw imra'atan kitabiyya sawan kanat yahudiyatan aw nasraniyya ha kuma idan ka ce wa zani tu la yankihuha illa zanan aw mushrik a hankalci ya iya yiwa mazinaci ya kar wanda ya aure ta sai mazinaci dan uwanta amma ya halatta mushriki namiji ya aure mace mummuna ko da ko tana aikin fasikanci ya halatta bai halatta ba dan Allah ce wala tunkihu mushrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairun min mushrikin walau ajabakum sannan walan yaj'al Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabila dan a cikin aure akwai abin da ke kira alkafa'a alkafa'a shine daidaituwar matsayi guda biyu tsakanin matsayi na mai aure da kuma wanda za a aura to kafa'a wadda ko sabani ba ba kanta ita ce kafa'a ta imani lalle ne mummuni ya aure mummuna an fahimta ko to yanzu dai a cikin wannan aya kenan ma'anar da za ta fi dacewa ita ce mu ɗauka an nikahu a nan ma'anarsa mu ba shi ma'ana ta larabci ko mu ba shi ma'ana ta shari'a ta shari'a ta larabci ta fi ba ta shari'a ba waɗansu kuma daga cikin malamai sun ba shi ma'ana ta shari'a hujjar su shine suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ja'a li yukhatiba an-nas bi haqa'iq shar'iyya la bi haqa'iq lughawiyya manzon Allah yazo ya karantar da mutane yayi musu magana da yaran shari'a ba da yaran ka'idojin larabci ba ba ya zo ya koyar da mubtada wal kabar da mafulan bihi da bai ba ya zo ya koyar da kaza haramun ne kaza halal ne hada halalun wa hada haramun da haka sai suka rinjaye da janibin ma'ana ta lugha wannan haka dai dan za a zo a ce idza ta'arabat al haqiqatu shar'iyya wal haqiqatu lughawiyya ayyuhuma yuqaddam wato an samu ta'arudi tsakanin hakika lugawiyya da hakika shar'iyya wacce kamata a gabatar ko shakka babu shar'iyya kamata a gabatar an fahimta ko to amma idan akwai karina fa da za ta hana mu gabatar da ma'ana ta hakika shar'iyya sai mu kowa ma'ana ta hakika me lugawiyya amma al-asl inda ta'aruf baina al-haqiqatu al-lughawiyya wal haqiqatu al-shar'iyya fal muqaddam al-shar'iyya ala al-lughawiyya to kaga in muka gabatar da hakika shar'iyya cikin wannan aya cewa an-nikahu annan bi ma'ana al-aqd to kada da jawwalna لامرأة مؤمنة أن تتزوج من مشرك وهذا غير وارد شرعا كما جوزنا لامرئ مؤمن أن يتزوج من امرأة كافرة غير كتابية وهذا كذلك غير وارد شرعا ashe akwai karina a nan da ta hana mu daukan ma'anar luga mu koma wato daukan ma'anar shari'a mu koma ma'anar mai luga wannan karina din ita ce waɗancan nassoshi ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن لكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ده سوى لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا هذه كلها قرائن تمنعنا من حمل هذا اللفظ على معناه الشرعي بل لابد ان نحمله على معناه اللغوي حتى لا تتعارض هذه الايه مع ما سبق من تلك الايات التي سردناها من سوره البقره اظن ان هذا واضح ta saboda kai na jin ka fahimta ba ba da za mu dauki wannan amanarsa ta shari'a ce da mu dauki ne kama amanarsa ta loka saboda karina amma akwai inda za mu zo akwai wani wurin kuma da in ba in ba mun samu irin wannan karina ba lalle mu dauki shi ma'anarsa ta ne ta shari'a kamar yadda Allah ya tsara lafiya wa kimu salata wa atu zakka hal na'milu salata ala ma'ana al-lughawi aw ala ma'ana al-shar'i الشرعي لأننا لو عملناها على معناها اللغوي kamar na sala addu'a sai zanto a madadin sallah za ta ruku'in wa sujudin wa qira'atin wa tashahhudin wa kaza wa kaza naktafi bid du'a لأن الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء ina fata an fahimta sai wani zai ce wa qimu salata kawai nahmilu wa la ma'ana al-lughawi na a'a idza ta'abarat al-haqiqa al-shar'iyya wal-lughawiyya nuqaddimu al-shar'iyya ala اللغوية إلا إذا كان هناك قرينة تمنع من ذلك أما دع الله في خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم لفظ وصل عليهم الصلاة هل نعمله على معناه اللغوي أو الشرعي اللغوي don ba za mu ɗauki da ma'anar shari'a ba a nan wurin saboda me akwai karina babba domin idan muka yi sallah ta shari'a ga wani wanda ba Allah ma na mun bauta wa wani Allah gaba ɗaya mun karya manufar saukar da alqur'ani da saukar dukkan littattafan duniya gaba ɗaya wa hadhihi akbarul qara'in fid dunya allati tamna'una min hawli hadhihi al-aya ala al-ma'na al-shar'i bal la budda an nahmilaha ala al-ma'na al-lughawi na'am kafin a wuce wannan ina zuwa mm ai ba bambanci tsakanin wanda ya zina sau ɗaya da wanda ya zina da yawa wajen lafazin ya gaskata akan cewa ya yi zina tunda idan ka zo haddi za ta yi haddi akan wadda ta yi zina sau ɗaya ne ko sai la za ta karrara min hazzina marratan ba da marra qabla iqamati al-haddi alaiha hal tuqimu alaiha al-hadd idza tahaqqaqa zinaha walau marra aw la budda an yatakarrara min hazzina marratan ba da marra tuqamu alaiha al-hadd idan hiya zaniya duk wanda ya zina ko sau ɗaya sunan shi me zani domin idan ka ce a wai sai ya yi da yawa sannan sunan ya gaskata a kansa abin nufa da ba za a yi haddi a kansa ba sai ya yi da yawa da ka kama mazana ce su suno kai su da sai ka ce to ba za a yi maka haddi ba sai ka kara ma'ana in kana son kai haddi sai ka nemo wata ya kara zana kuma ka nemo wata uku ya kara to an samu adadi uku zuwa abin da ya sama jam'i ya tabbata dan in yaso bi musanna ne bai kai jam'i ba kaga ba da ga ko da zai daga da wannan abin nan ka ce alaka da ayar ko na'am eh وحرم ذلك على المؤمنين كان نفي لفظ الإشارة يعود إلى ماذا حرم ذلك عن حرم تزنة أي وحرم ذلك أي حرم النكاح بمعنى الدخول والجماع بغير طريق شرعي حرم على المؤمنين shine lafazin isharar ɗin shi koma zuwa gare shi amma ibn taymiya yana da wata magana da shi ya dauki annikahu ana bi ma'anahu sirri ya yi dogon jawabi amma dai gaskiya mutum zai samu tanakudi da yawa in ya dauke shi bi ma'anahu sirri ya dauke shi ma'anahu shar'i ya yi dogon bayani ya yi nan ya fita nan za ga cikin da kai ko tafsir ko a tafsirin kabir dan shi abubuwan da ya kawo yana ganin cewa idan mutum yana zaune da mace ya san tana zina hukuncinsa daidai yake da shi ma mazinaci ne lianna huwa karra zina fi ahlihi idan fa huwa yashtariku ma'aha fil ithmi sai maza Allah ce inna madinu ala mar'i khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil idan kana tare da mutum yana barna kuma ka san yana yi kuma baka lan tanfasil anhu baka rabu da shi ba baka yanke masa ba ma'ana ka tabbatar da wannan barnar da yake daidai ne yadda ka kuma kai magana da zunubi ke wato ka daidai ka daga ce innakum idan misluhum idan ka zauna da waɗansu suna zagin Allah ko suna zagin manzo Allah ko suna faɗin bakar magana ga musulunci ana zauna a wurin kuma kai baka hana ba kuma baka tashi ba daidai kake da su wajen hukunci to yayi ta kawo nusus ta wannan bangaren wanda yake nuna lallai idan mutum yana tare da mazanaciya kuma tana zina ya sani to ya tabbatar cewa shi ma mazinaci ne haka idan mace tana tare da mutumin da mazinaci ne yana neman mata kuma ta sani bata nemi ta saki ba ta tabbatar ita ma mazinaci ce la anna iqrarahu iqraraha lahu ala zina zinan wannan ko da yake wannan maganar haka take min haythu hadal janib lakin la yaj'aluna zalika an nufassira al-aya ala ma zahaba ilayhi ina jin ka a'a shi ba a wannan janibin ba kawai ya dauki tafsirin ayan ne a wannan bangaren kadai ya taus- ya dauki tafsirin ta wannan layin ba wato bai alakanta wancan da can ba sai dai yan a wani wurin ne kuma yayi wannan maganar kullu alakar amma dai a nan inda na karanta yana magana akan tafsirin ayar bambancin tafsiri tsakanin malamai da kuma shi dalilin da yasa ya rinjayar da wannan Mm. ban san wannan hadisin ba gaskiya ban sani ba ya inganta ko bai inganta ba wallahi alam ban sani ba ya inganta shi a to ai tunda ya inganta suka gaba wata magana za ta hal hadisu ba huwa mazhabi kamar da imamu shafi'i ya ce kuma albani a bakin hadisi a wannan zamanin ai hujja ne Eh, albani hujja ne a cikin bakin hadisi ba ta kai baya kuskure ba amma dai an sallama masa kan da shi da ahmad shakir da sauran da su malama hadisi wa alaikum salam Mm. Mm. Eh. Allah cikin shi wasu wanda gafara amma dai lafazin wa karna fi biyuti kunna ba fa ba fa ta hana mata su fita bane ba sukan fita idan larura ta kama ko da lokacin annabi ai sukan fita ba suna zuwa sallar jami'i ba kuma annabi da kansa ce la tamna'u ima allahi masajidallah wace idza ta'azana ahadukum ra'atuhu idhahabi ila al-masjid fala yamna'aha duk wanda ɗaya daga cikin kuma tafsa ta nemi ta je masallaci kar ya hada ta kaga suna zuwa sallar jam'i kenan suna zuwa idi ko manzo Allah ya zo Madina ya yi hijira ya tarar da al'adar mutanen Madina ba sa yin ban daki a cikin gida suna ganin kazanta ne duk wanda bayan gari kama shi zai fita daji aka kuma mata suke fita ko ba bai hana su ba wato kaga ya nuna a ce lafazin wakar na bayan nufin rashin fita bane ba abin da yake nufi galibu haluhunna galibu halihin albaka wa filbai mafi rinjayen halin su shine su zama a cikin gida amma wani dalili zai iya zuwa ya sa su fita to shi yasa sai ce wala tabarrujuna tabarruj al-jahiliyyah al-ula wa tabarruj huwa al-khuruj ma'a az-zina idan الله تعالى لم يمنعهن من الخروج بتاتا وإنما منعهن من الخروج بالزينة abin da ya hana su fita da ado amma ba wai fitar aka hana gaba ɗaya ba fita suna fita kuma tafiye tafiye do an yi da mata hijira an yi da mata tafiya jihadi wajen yaƙi do an yi da mata saboda haka ɗaukan ayar a matsayin rashin fita batatan zai zama kuskuren fassara kenan na'am Allah fata da alheri wannan ayar za ta taimaka maka wajen fahimtar ta in ka in ka hado ta da wanda take kafin ta wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis kana min al jinni fafasaqa an amri rabbih أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ubangiji ya ce tuna lokacin da ubangiji ta'ala ya ce da mala'iku ku yi sujada ga annabi adam mala'iku gaba ɗaya sai suka yi sujada illa iblis iblis da ke tare da su sai sai ki to shi iblis kana min aljinni wato jinsi ne shi na aljan ba jinsin halitta ne na mala'iku ba fa fataka an amri rabbi yi tawaye game da umarnin ubangijinsa fataka bi ma'ana kharaja فخرج عن امر ربه kenan ya fice daga umarnin ubangiji na cewa yi sujira sai ki ubangiji ya tambaye shi mama haka Allah tasjuda iz amartuk me ya hana ka sujira lokacin da umarce ka sai ce khalaqata ni min narin wa khalaqatahu min tin ana khairun minhu khalaqata ni min narin wa khalaqatahu min tin ni na fi adam matsayi sanadarin halitta ta wuta ne sanadarin halittarsa kasa ne da haka wuta ta fi kasa sai a kiyasi irin na iblis kenan shine fa fasaka an amr rabbi to sai Allah ce afatattakhidunahu wa zurriyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu yanzu ku mutane kwa riki iblis da shi da zurriyarsa min duni wato ku rabu da ni ubangiji ta halaki ta mutane haka auliya a wato ku rike shi a matsayin auliya a majibinta lamarin ku min duni ba ni ba wa hum lakum adu alhali ku shi iblis da shi danu da suke tare da shi abokanan adawa ne a gare ku bisa lil zalimin badala sar da musayar da azalimi suka wa kawunan su ya zanto musayar shine su kyale Allah ta dauki iblis da yan tawagarsa su kyale Allah kaga wannan sun yi mummunar musaya madadin su dauki Allah su kyale iblis da mutanensa sai suka kyale Allah suka dauki iblis da da zurriyarsa to da shi iblis da zurriyarsa ko da iblis ya dade a tarihi tun kafin halittar annabi adam yake tun kafin samar da mubil adam yake amma kuma aiki kansa halitta ne da aka samar da shi bayan halittan sama da kasa haka zurriyarsa cikin aljanu an samar da su ne bayan halitta sama da kasa wanda ke nuna suna da farko da abin da ke da farko kuma zai yi karfi in ko abu yayi farko yayi karfi to ko bai cancanta ya zama abin bauta ba shi yasa sai Allah ce ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ard hum tunni yaudu ila iblis wa zurriyati iblis da zurriyarsa ban nuna musu yadda na halitta sama da kasa ba ma'ana a lokacin da na samar da sama da kasa babu su wala khalqa anfusihim ban nuna musu yadda zan halarci kansu ba dan ba su halarci halittar kansu ba kuma sun ga an samar da su wanda ke zura suna da farko tunda suna da farko za su yi karshe kuma kenan ba su da cancantar a rike su a matsayin auliya ina fatan ka fahimta shine ma ta to khalqa samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhidhal mudillina abuda da kai ba zan taɓa rikar almudillina masu fatar da mutane ba shine iblis da zurriyarsa abu da a matsayin mataimakana ma'ana ba su zame mun mataimaka ba wajen halittar sama da ƙasa ba su zame mun mataimaka ba wajen samar da ruwa fitar da tsirrai ba su zame mun mataimaka wajen halittar dukkan wani halitta a ban ƙasa ba wannan abin da yake nunawa wato kadaituwar Allah da gudanar da halitta gaba daya ba ya da kishiya to in ya zanto a dadaddan tarihi iblis shi ne dadaddan tarihin wanda ya saba bai zama kishiyar ubangiji ba to ina ga wanda zai zo baya sai ya zama kishiyar Allah kuma kaga zama korewa ne na wani ya zama kishiya da Allah subhanahu wataala kwarai da gaske a'a wannan duk labarai ne marasa toshi a inda za a nuna maka matan nafiya ce ta korewa ce da aka haɗa filla a kanta ma ashatum khalqa samawati wal ardi wala khalqa anfusi litanwi fi ta'til asali da Allah ya nusarrifu al ayat muna sarrafa ayoyi a madadin ya mai ya mai ta ma sai aka kawo la kuma duk ma'anar su daya sai kuma aka ce mai ta wa ma kuntum mutakhidhal mudillina abda na'am ranar idin ta zo sannan ya rasu a inda ya tana da idi ko ba ta zo bai rasu duk abin da yake hannun mutum wanda bai riga ya mika shi ba kafin ya mika sai ya rasu to zai koma cikin dukiyar gado kenan na'am wa alaikum assalam ina ga kuma ya kamata ku yi hakuri haka to da me kace wani hadisi ya yi tawassuli da annabi adam ya yi tawassuli da sunan manzo Allah duk wannan labarai ne marasa tushe da isra'iliya da karerayi cewa manzan annaba adam ya yi tawassuli da manzan Allah kafin a gafarta masa Allah ya nassanta mana cikin alkurani fa talaqqa adamu min rabbihi kalimatin bai ce ba fa tawassala adamu min rabbihi ila rabbihi bismi nabiyhi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ko ce fa talaqqa adamu min rabbihi kalimatin فتاب عليه وان كلمات انسو كما ني سورة الاعراف تبين قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين kaga nasa alqur'ani ya saba wa wadancan karerayen shi ya yi tawassuli da waye ya ga duk labarai ne marasa tushe wato tabbatar da falalar manzon Allah baya bukatar sai mutum yayi karya ga hadisi ne ingantattu cikin bukhari da muslim ga ayoyi na alqur'ani wanda suke nuna matsayin manzon sallallahu alaihi wasallam amma idan mutum ya karya jingina manzan Allah sai ya kasance ya shiga karkashin wayi razinin da manzan Allah ya cewa man kazaba alaihi muta'ammidan fa laysa bawwa maq'adahu minan nar aga abu ne mai muni sosai sosai dan kai shi ke da mala bismillah bismillah eh idan mace ta gane mijinta yana zina za ta yi kokarin ta yi masa nasiha ya daina ko ita da kanta ko wani wanda ta san in ya faɗa masa zai ji cikin abokanansa ko yan uwansa ko ita danginta dole in ta lissafo waɗanda suke san fi kowa kusanci da shi za ta gano kila ya fi jin maganar wani in ita ba zai ma ji ta ba to idan aka bi dukkan hanyoyin da ake kyautar san ya kamata ya yi daina iki denawa tana da dama ta nemi saki waɗansu malaman ma suka ce wajibi ne ta nemi saki ba wai ja'izi ba wajibi dan zama da mazinaci din bai halatta ba haka shi ma in miji ya gane matarsa tana zina zai nemi ta daina idan ta daina fa biha wani imar ya bi dukkan hanyoyi bata daina ba wajibi ne ya sake ta dan haramun ne gaba da zama da ita akan haka babu wata kwana-kwana akan wannan dan mata da dama sukan samu kansu cikin matsala su yi tambaya mazajensu sun san cewa suna zina suna kaza suna kaza amma su ce da akwai wanda za ka ji ta ce mijinta ma yana zina da kanwata ana zaune gida daya kuma in ta je gida wata ce ta hakuri in ya sake shi kika san wanda zaki aura kaga jahilci kenan kanwar ta ce suna tare da ita mijinta yana zaune da ita kuma tun da yana da kuɗi zai je gidan ya bada kuɗi ya bada buhunan gero da na shinkafa da na masara da azumi shikenan da buhun suga shikenan ce to wai yanzu kowa ai zama hakuri ki haka da ce ai kowa zama hakuri ki kowa ya ce kowa zama hakuri ki kuma hakuri irin wannan ai wannan ba hakuri bane kai hakuri ana saba Allah in tefa ne yayi kadan tufafi yayi kadan sai aka yi hakuri wannan shine hakuri da za a samu lada kai amma mutum yana saba Allah yana zanu sai cewa ya zauna zama hakuri wannan zama hakuri ne wannan kenan wallahi zaka ji da yawa yanzu in zaka ji koke koke daga wajen mata zaka ji irin wannan matsalolin wata kuma mijinta yana zanu da yar aikinta ta sani kuma mai mata wanke wanke wata mijinta na neman kawayenta kuma ta sani wai duk irin wannan sai ta kara wai to idan na tafiya zan yi ga yaya to idan kina nan kuma sai Allah ya kashe ki kuma sai yayan su yaya ba ki tafi ba kin mutu a gidan to kuma kin bar yaya idan mutum ya bar abu ne dan Allah to za ga Allah ya masa canji na gari amma idan mutum ya ya ba hanya da wanda ba ta daidai bai rabu da abu to shine Allah za iya jarrabarsa dan haka babu wani sassauci ga mutumin da ya san matarsa tana zina ci gaba da zama da ita haramun ne ko matar da ta san mijinta yana zina ci gaba da zama da shi haramun ne dan zai ya dauko mata cuta ya kawo mata gida ita ma za ta ya dauko cuta ta kawo mata gida yanzu yadda ake yayin su su nan yanzu wata unguwa ce mai aka gano a nan garin kusan wai masu iya sun yawa a unguwar waɗansu sai tashi suke sa sai da gidajen suna barin unguwar saboda bala'i na yaduwar wannan cutar a tsakankanin mutane na raka wani dan uwa Saudi German Hospital a bara lokacin aikin haji to duk wanda ya za a masa aiki kowane aiki ne sai sun yi masa sai sun yi masa gwaji na HIV likitan yake faɗa mana cewa ba su da customers da suke zuwa wannan asibitin sama da 'yan Najeriya a dukkan Afirka gaba daya ce amma kuma 50 zuwa over 50% na patient din da ke zuwa wannan asibitin yan Najeriya in an musu test sai an samu suna da kwayar cutar ta HIV sama da kashi 50 cikin 100 to wannan su waye suke zuwa ba masu kuɗi ne ba da jawanyen jami'an gwamnati to idan ka zo cikin gari kila ka ce wannan su ta shafa to idan ka zo cikin gari masu tallace tallace ma duk suna zina in ka je kasuwannin kauye da mai sai da rogo da mai kuli kuli da waye kowa na zina za ga yawanci saboda jahilci mutum yana da idan yana da ya budurwa baliga to shi ya rasa mu hanyar samun kuɗi shi ke sai ya mata ado sai ya ɗora mata kaya kowa ya sani idan aka ɗora mata wannan goron da ta yi kanta da shi ba shi mutane suke saya ba a'a wasa da za a yi da ita a tsikare ta nan gudan a taɓa nonon ta a nan a yi iskanci shi ne da za a samu kuɗi a kawo gida kuma wai sai uba ya rika ganin ƙyarsa tana da farin jini ko uwa ta rika ganin ƙyarsa tana da farin jini wannan shi ne rashin mutuncin da muke ciki saboda jahilci da rashin sanin mu koma to kaga dole wannan cutuka su yaɗu a tsakankanin jama'a to yanzu ana cikin irin wannan halin wai kuma sai mace ta gane mijinta yana zina wai kuma sai dai iyayenta waya ta wai ta hakuri wa kowa mazama hakuri yake kaga ya zama shirme ke rashin sanin makoma kenan wato matsalolin suna da yawa wato a cikin mujtama in dai kana wa'azi kana karantarwa zaka ji su da yawa Allah za ka ji su da yawa da yawa daga cikin mata suna cikin bala'i sosai da sosai na mazajen su da yawan su su ma kuma mazajen akwai da yawa wanda suke cikin bala'i na mata yanzu ya riga ya zama ruwan dare kawai mutane sai sun yi fasikanci hankalin su zai kwanta amma aikata irin wanda suke aiki daga Abuja wai lokacin da su taho nan wukiyan shine lokacin da kuma matan su kuma suke fasikanci a can gurin kuma wanda shi ko matarsa take nan gurin ya bar ta nan lokacin da ya tafi can kwana biyar kafin ya dawo shi kuma shine zai iskanci shi kuma kafin ya dawo to sai ka rasa waye waye wato wato in kana jin koce kocen kawai mutane sun zama abin nan musamman kuma a manya manyan garuruka ko kuma waɗanda suke tafiya yanzu kamar unguwanni na bayan gari wanda tun karfe shida talaka zai taso dan ya tafi sabon gari ko dan ya shigo cikin gari ya danyi wani aiki wani in ya fito karfe shida da safe ba zai koma ba sai sai shida na yamma to irin wannan unguwannin na bayan gari su kuma a nan wurin kwartaye suke kara kaina saboda gidaje na haya na marasa galihu na marasa karfi da sauransu wani ma zai kama gidan haya nan kawai don ya fasikanci saboda gidan haya irin a takwadadin nan ga dakin wannan ga dakin wannan ga dakin wannan idan kai ta jan abubuwa sai ka ga mu wace irin al'umma ce mu da yawa daga cikin musibar da muke samun kanmu a ciki wallahi mu ne sababinta sai lokacin da aka sami wayewa ta fuskar addini aka faɗakar da mutane tsoron Allah ya shiga cikin zukata sannan za a samu langwama abubuwa amma matsalolin sun wuce yadda ake tsammani duk gaba daya Allah ya rufa mana asiri ina ga ko haka da na tsaya ko da ban ba ku hakuri ba na sun za ku hakura ko da ban ba ba a tsara da to mu ji ta biyun ta cewa mai eh eh harafi na uku a cikin kalmar gare shi kamar ina dina to ai wannan baya da cikin alaka da wannan wajen ujuna kake nufi to me kike so da kai ce masa kana ganin shi zalun to ai wannan alhamza din wannan alhamza din ta uzina ba hamzatul wasl bace ba hamzatul qat'i ce mu kuma wata wadda muke gana ita ce hamzatul wasli alif da tafi shi muke magana kai amma ba alif da tashi da wasli sama ba ko alif da tashi da ruba na uzina kaga alif da tashi ne ba alif da taki bane ba to wannan kaidar ta shafi wannan ne bata shafi wannan ba ita kaidar da kaji mun karanta ka fahimta yanzu to alhamdulillah to Allah ya ji kanmu Allah ya mana gafara Allah ya rahamce mu yawa yau gaskiya duk gaba ɗaya Allah ya tara mu fa a wannan matsayin muna matsayin ƙwayar zarra yace a